الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam sati da ya gabata mun ta mun kare babi babu qitalil jani wa qatl murtad za mu tashi kan kitabul hudud insha Allah kan mu mance yau muna 28 ga watan Zulqa'da a hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1443 wanda ya daidai da 28 wata na shida miladiya na da 2022 amma na da kyau mu karanta wani taliki da Sheikh Al-Allama Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz akan hadisi na ƙarshe na babu qitalin jani wa qatlin murtad hadisin da yake cewa wa an mu'az daga hadisin mu'az ne kala wa anhu radiyallahu anhu anna a'ama kanat lahu ummu walad tashtumu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa taqaw fihi fayanhaha ولا تنهى فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكع عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أشهدوا اشهدوا فإن دماءها حدر رواه أبو داود ورواته ثقات yana ga asalin wannan hadisi ba mu karanta shi ba a mun fara karanta shi inda muka tsaya in ban ba kan hadisi na hudu hadisin bara bin azu ko قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائق بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصحاوي بن حبان وفي سناد اختلاف akan wannan akan wannan hadisi muka tsaya babu qitalul jani wa qatl murtad mun karanta shi ma min قال المؤلف رحمه الله وعن البراء بن عازب an samu wannan hadisi daga bara dan azib wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yake qada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzala wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yayi hukunci anna hifzal hawa'it bin nahar kiyaye gonakai wanda aslan daman ba kamar garka wanda ta zaman to garka ce ba gonakai wanda aka yi ruwa ba duniya gaba ɗaya za su yi shirka ba bin nahar to wannan ala ahliha tsaron wannan garake da rana akan ma'abutanta ne mun gane ko domin za a saki dabbobi su je su yi kiwo a daji na wanda ya je daji ya yi garka to tsare ta wannan a kan shi take amma ba damana ba wanda kowa da kowa ya shimka ba wa anna hibzal mashiyati bil layli ala ahliha su kuma masu dabobi dole ne su kiyaye su tsare dabobinsu da dare wa anna ala ahli al mashiyati ma asabat mashiyatuhum bil layl akan masu masu dabobi abinda dabbobinsu suka yi banna to za su ramka wannan abinda dabbobin suka yi banna da dare kamar bayani yadda imam malik ya bayani kan cewa ana nihin nan garake wanda ba lokacin da kowa da kowa yake noma ba ne ba amma yanzu misali mutum a cikin damana ka saki dabba ta yi tawa mutane banna to tabbata za ka ramka musu rawahu ahmad wal arba'atu ashabu imam ahmad da ashabu sunan su guda wani suka fitar da shi ila tirmidhi sai imam tirmidhi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya gantar da wannan hadisi wa fi isnadi ikhtilafun a isnadin wannan hadisi akwai sabani sai dai imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahih ibn abi daud قال المؤلف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga معاذ dan jabal wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi fi rajulin aslama thumma tahawwada ga wani mutumin da ya musulunta sannan kuma ya koma ya zama bai hude la ajlis hatta yuqtal qada'ullahi wa rasulu yace ba zan zamna ba har sai an kashe shi na har sai alkali ya mai hukunci yace qada'ullahi wa rasulu wannan qada'ullahi wa rasulihi wannan shine hukuncin Allah da manzon shi fa umira bihi fa qutila aka yi umarni da wannan bai hude aka kashe shi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayat li abi daud imam abu daud ya da wata riwaya daban wa kana qadis tutiba qabla zalik bayan wannan sai da aka nema ya tuba ya komo musulunci ya kiya sannan aka kashe shi wasu malamai suke cewa ana neman ya tuba su uku idan bai tuba ba sai a kashe shi domin ba wanda zai ɗanɗana daɗin imani da tauhidi kuma ya zo ya kafar cewa Allah madaukai wannan baya da haƙƙin rayuwa wa ni bin abbasin radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال wanda tsira ya Allah da amincin tsara tabbata gare shi yace man baddala dinahu faqtulu dukkan wanda ya canza addinin shi ku kashe shi ana nihin iya cikin addinin musulunci ya koma kirista ko ya koma bayhude to wannan kawai haƙƙin shi kisa ne rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa anhu hallo an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi anna a'ama kanat lahu um walad cewa akwai wata makamniya wadda ta kasance ummu walad tishi kenan ku yanga ce wadda ya taka ta har ya haifar da ɗa ya samu ɗa da ita tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana zagin manzon Allah wanda tsira da amincin Allah su tara tabbata gare shi wa taqa'u fihi tana kwadin maganganu wanda ba su da dadi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan haha sai zamanto iya hana ta iya mata kashe ne fala tantahi batta rabuwa da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mai batanci lamma kana za ta lailata أخذ المعولة wannan makahu wani dare sai ya ɗauki wani ƙarhe ne wanda da shi ne ake falfasa duwatsu ana ce mai mi'iwal faja'alahu fi bataniha sai ya dangana wannan ƙarhe a cikin cikinta wattaka alaiha ya dogara akan akan wannan ƙarhe fa qatalaha sai kashe ta falamma balaga annabiya sallallahu alaihi wasallama wannan labari sai je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ishhadu ku saurara ku shaida fa inna dima'aha hadaru jininta ya zamanto banza ba ta da komi ba dai ni ta zaga ba to shikenan wannan hukunci kuma akan kowa yake ko musulmi ne ko kafiri ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani saurara mai tuba ko tuba ba a nema yi haƙƙin shi kawai kashewa sai dai wa zai kisa ana ba wane da wane ba da wane hukuma ita za ta ɗauki nauyin kashewa domin idan aka bar al'amarin a hannun mutane wani dan kiyayya ma sai liƙawa wani ya ce ai ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kai tsaye su fal su kashe shi ba tare da haƙƙi ba wancan ma iya iya tuhuma wancan ma iya iya tuhuma sai zama to al'amarin zub da jini da haddi ba a bar shi ba akan hannun ɗaiɗaikun mutane bar sai aka bar shi a hannun hukuma hukuma za ta mai shari'a kuma wajibi ce ita kuma a kanta hukuma ta kashe shi inda hukuma ce ta musulunci kala fala ala ku saurara ishadu ku shaida fa inna dima'aha hadaru rawahu abu daud imamu abu daud ya fitar da shi warwatuhu thiqat mazajen da suka rawaito wannan hadisi adillai ne amintattu mahardata sai akwai dogon ta'aliki da الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد malamai wa'anda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare su sun ambata a cikin babi na hukuncin wanda ya ridda annal muslima qad yartadda an dinihi bi anwa'in kathira mai yiwa musulmi ya ridda ya huta daga addinin shi da dangogin abubuwa wanda suke warwarar da imanin shi da yawa allati tahillu damahu wadda take halattar da jinin shi wa malahu ta halattar da dukiyar shi wa yakunu biha kharijan min al-islam kuma da wannan abubuwa wanda ya aikata zai huta daga cikin musulunci wa min akhtariha na daga wadda tahi hadari wa akthariha wuqu'an kuma wadda ta yi abkuwa asharu na waƙin abubuwa guda goma wanda suke warware musuluncin mutum ya zamanto ya zama kafiri ya yi ridda zakaraha shekul muhammad bin abdulwahab muhammad bin abdulwahab wanda rahma allah ta ƙara tabbata gare shi ya ambata su wa gairuhu da wani shi min ahalil ilmi na ma'abuta ilmi rahimahumullahu jami'an wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi gaba ɗaya wanda zukuruha laka fi ma yali ala sabilil ijaz malam yace za mu ambata maka su a bisa tafarki na takaitawa li tuhadhdhiruha aw tahdharuha wa tuhadhdhiru minha ghayrak domin kai taka tsantsan da ita kuma ka tsoratar da waninka da su raja'a salamata wal'afiyata minha ba don komai ba saboda kwaɗayin mutum ya kubuta daga gare ta ya samu dai kubuta daga wannan abubuwa guda goma wanda suke fitar da mutum daga da'ira ta musulunci da koma ya yi ridda al'awwal abu na farko minan nawaƙid al'ashara daga abubuwan da suke warware imanin mutum guda goma a shirku fi ibadatillah hada bauta Allah da wani Allah wannan duk wanda ya hada bauta Allah da wani Allah to fa ya warwarar da addinin shi ya huta daga cikin musulunci kuma kan mu mance kan mu yi tunanin cewa idan an cewa bauta sai ka zo ka yi wa wani gumki sujada ko abin da ya kama da haka a'a duk abin da ya zanto dangi ne na bauta ba wanda ake yi wa sai Allah to wannan idan ka yi to mutum ya yi shirka ya hada bauta Allah da wani Allah. Mutum misali mutum idan iya da kudurin cewa wani iya iya arzita shi, ko iya iya talautar da shi, ko zai iya kashe shi, ko zai iya raya shi, ko zai iya bashi haihuwa, ko zai mai kaza duka wannan bauta ce. wannan idan mutum yayi ya shiga cikin kan kuskure mai girma ya hada bauta Allah da wani Allah قال الله تعالى الله مدوكaki yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukaki bai ya gafartawa a hada bautar shi da wani sai dai na gafartawa koma bayan shirka duk irin zunubin da mutum yayi in dai ba shirka bace ba to tana kalkashin mashi'a tana kalkashin yarda da san Allah madaukaki in Allah madaukaki ya ga dama ya gafarta wa ma'abucin shi ko da ya mutu in kuma ya ga dama ya kama shi da wannan zunubi amma shirka muddin mutum ya mutu iya shirka to wannan Allah madaukaki bai ya kankare wannan zunubi bai ya gafarta zunubi na shirka wa yaghfiru zalika wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na gafartawa wanda ya so akan kuma bayan shirka haka Allah madaukaki yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna dukkan wanda ya hada bauta Allah da wani Allah to tabbat Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'wahu nar makomashi matattarar shi wuta wa ma lil zalimin min ansar kuma azzalimai ba su da wani mataimaka ba wanda zai taimakawa azzalimi gobe kiyama kowa ta kai shi yake shi ma bai ishi kanshi ba barantana ya taimakawa wani ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يكاو مثالي na irin wannan shirka roƙon mamata akan su bada haihuwa ko arziki ko su kare mutum ko su mai wani abu mutum ne ya mutu ko mun nagartar shi baya da haƙƙi da zaka roƙe shi domin baya da abun badawa mai badawa shine Allah ko da iya raye baya iya arzuta ka baya iya baka lahiya mai arzutawa da bada lahiya sai Allah uwa uba idan ya rasu wannan baya da komi bal ma abin da yake bukata gare ka shine kamar addu'a Allah ya gafarta musu na'am wal istighatha bihim da neman agaji da su wan nazar da musu alwashi wa zabih da musu yanka wannan duka nau'o'i ne na shirka da Allah madaukaki asani abu na biyu wanda yake fitar mutum daga musulunci man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'a wa yatawakkalu alaihim faqad kafara ijma'an shine mutumin da zai sanya wani tsani tsakanin shi da Allah madaukaki maimakon ya roki Allah madaukaki a'a sai ya roki wannan shi kuma ya ce dan ya roka mai Allah mun gane ba ya nemi ceto wajen Allah maɗaukaki a'a sai ya nemi ceto wajen wani don Allah ya cece shi wannan sanya wani tsari ne wani shiga tsakani da Allah ne da bawa hakanan dogaro da kan da maimakon mutum ya dogara da Allah sai ya dogara da wani idan ya yi hakanan to ya kafirta game da dukkan ra'ayin malamai a salisu abu na uku man lam yukaffiril mushrikina dukkan wanda bai kafartar da mushrikai ba iya ganin ai abin da suke ga ba kafirci bane ba suna burge shi au shakka fi kufrihim ko kuma yayi shakku a kafircin su au sahaha mazhabahu ko kuma ya nagartar da ya ingantar da tafarkin su na kafirci kafara shi ma wannan mutum ya kafirta masu tari zaka ga wanda suka jahilci musulunci musamman ma 'yan bariki suna ganin kai abinda kafirai suke ai ba wani abu ne ba ya dace da rayuwa ya abu kaza wannan kuma banna ce ba karama ba arabi'u abu na hudu man i'taqada anna hadi ghayr an-nabi sallallahu alaihi wasallama akmal min hadihi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yi kuduri yake kirarin cewa wani tafarki na ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba yahi kamala da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yahi tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma ya kafarta aw anna hukmuhu ghayruhu ahsan min ghairi min hukmi ko kuma wani hukunci ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutun ya ga wancan hukunci yahi kyawo ya yi hukunci manzala sallallahu alaihi wasallama shi ma wannan ya huta daga da'ira ta musulunci فالذين يفضلون حكم الطواغيت wanda suke fifitar da hukuncin tawagin tawagin su ne tagutu dukkan wanda aka bautawa koma bayan Allah maɗaukaki ala hukumi misali dokoki haka na tsarin tahiyar da duniya a yanzu wannan constitution musulmi idan iya da ƙudurin cewa wannan constitution da turawa suka zo suka kawa mu kuma baƙaƙen mutane da wanda suka yi kama da su suka zo suka bi wannan tsari iya suna ganin idan mutum iya ganin wannan yahi hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko abin da shari'ar da Allah ya zo da ita ta hi ta Allah ko yahi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bil fi'l ya kafirta ya huta daga da'ira ta musulunci amma idan kai hukunci ba na Allah ba kuma ka yarda na Allah shine hukunci to wannan sai zamanto kayi babban sabo wanda abin da yake wajibi akan ka tuba akan wannan to amma in ka fifita ko kana ga yayi daidai ma da shi to wannan mutum ya huta daga da'ira ta musulunci shine malai yace kallazina yufaddiluna hukuma tawagi kamar wanda suke fifitar da hukuncin tawagi dagutoti ala hukumihi amsa hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa kafir wannan mutum ya kafirta الخامس أبو نبير من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر duk wanda ya yi kamar wani abin da manzala sallallahu alaihi sallama ya zo da shi ko da ya yi aiki da shi to wannan ya kafir idan sunnan manzala sallallahu alaihi sallama za ta tabbata ko manzala sallallahu alaihi sallama ya yi wani hukunci mutum ya yi kyamar shi ya ji biyar da ba bai jin daɗi da wannan to ko da ya yi aiki da shi wannan ya hudda shi daga musulunci idan dole ne musulmi ya jayu daga hukum ya jayu zuwa hukuncin Allah zuwa hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin fada Allah madaukaki na cewa zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum wannan kuma ba dan komai ba domin sun yi kyamar kyamar da abin da Allah kyamar abin da Allah madaukaki ya sabkaswa manzon shi sallallahu alaihi wasallama sai ayyukan su suka sarayanta ya zamanto ba su da komi sun yi aikin banza ba su da aiki ba su da lada wannan na daga cikin talikin da malam yayi akwai saura na shidda man istahza'a bi shay'in min dinin rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafara dukkan wanda ya yi izgili da wani abu na addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi izgili da wani abu na addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajjege mu ne yanke wando ne zuwa kwanda ko sama da shi ko kuma wani abu wanda ya zamanto sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya yi izgili da shi ko hijabi ko niqabi ya yi izgili da shi to tabbat ko kuma ya yi izgili da cewa idan mutum ya yi abu kaza wanda ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari game da ladan shi ko kuma ya ba da labari game da ukuba ya yi musun haka na ya yi izgili to wannan shi ma ya kafarta wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan fada Allah madaukaki da yake kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum Allah madaukaki ke cewa kul kace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin shi ne wa rasulihi da manzon shi ne kuntum tastahzi'un kuke kuka kasance kuna izgili kuna wasa qad kafartum la ta'tadhiru al-yawm kadda ba ku da wani uzuri ba wani uzurin da za ku kawo kad kafartum ba'da imanikum tabbat kun kafirce bayan imanu ina wannan sai karantar da mu cewa dukkan wanda ya izgili da wani abin shari'a ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko ladan shi ko ukuba shi to ya kafirta abu na bakwai as-sihir akwai sihiri wa minhu sarf na daga nau'i na sihiri karkatar da wani abu bakka kana son wani abu sai a zo a karkatar da zuciyarka game da wannan san za ka samu wani Allah ya bashi san karatu san neman ilimi ko karatun alkur'ani sai a mai sihiri a karkatar da shi ko kuma san nema na dukiya ko kuma wani abu daban sai a mai sihiri ya yi kakyabar wannan abu in ya gan shi ma tsoro yake shi wannan nau'i ne na sihiri wal'ataf ko kuma da mutum iya kyama abu a tirsasa shi sai ya so wannan ko musamman ma za ka same shi a ma'aurata mutum ga za ka ga mace batta san mutum a da ƙarhi sai an yi sihiri ta komo tana tsananin san shi ko kuma tana kyamar shi a mata tsananin sihiri ta koma tana tana san shi ko kuma da tana san shi a mata sihiri ta yi ka in ta gan shi ma ba ta kamna wanda yake kamna shi duka wannan nau'i ne na sihiri fa man fa'alahu aw radiya bihi kafara dukkan wanda ya aikata wannan ko kuma ya yarda da shi to ya kafirta wannan so tari zaka samu mata da kishiya da mazajen su wani mutum za a mallake shi a juya shi kamar waina sai yanda aka yi da shi da sunan sihiri duka wannan nau'i ne na kafirci wa dalilu qawluhu ta'ala dalilu wannan fada Allah madaukaki da yace wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur za mala'ikun da Allah madaukaki ya aiko su fitina suna koya ma mutane sihiri suna ce suna ce wa ma yu'allimani min sihiri min ahadin basta karantar da wani sihiri hatta ya kula har sai sun ce mishi inna ma nahnu fitna kasancewa mu fa fitina ce jarraba ku ne ake yi nahnu fitnatun fala takfur kadda ka kafirta amma duk da haka mutum sai ce a dai a koya mun dai ya yarda da wannan kafirci asaminu abu na takwas muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum 'ala al-muslimin muzaharatul mushrikin taimakawa mushrikai kafirai akan su yaƙi musulmi wa mu'awanatihim da agaza musu alal muslimin akan su yaƙi musulmi ko su rijayi musulmi wa dalilu qawluhu ta'ala dalilu wannan fada Allah madaukaki da yace wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum dukkan wanda ya jibance su ya so su daga gare ku to ya tabbata shi na daga gare su inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah madaukaki bai ya shiryar da mutanen da suka zamanto azzalimai sai Allah madaukaki ya karantar da wannan zalunci ne at-tasiru abu natara man i'taqada anna ba'd an-nas yas'uhu khuruja an shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yayi kudirin cewa wasu mutane ya yalwace shi ya huta daga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir kasa akwai inda gulatu sufiya wanda mutum sufiyanci zai kai ganin cewa shi ya huce ya zamanto ya bi doka ta Allah madaukaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai inda suke fassara fada Allah madaukaki wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin dan mutum ya kai wani matsayi ne yakini sai ga a'a shari'a shi ya huce ta wannan shari'a abu ne na zahiri akwai wani abu na batini wanda ku ba ku sani ba sai zamanto ba abin da ya shahe shi da sallah da azumi da hajji da zakka da komi baya zunubi a bautan ma da yake ba bauta bane sai dai a bauta musu duk wanda yake da kudirin cewa ya yalwaci ya samu damar da zai huta daga shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi musulmi to wannan ya kafirta domin Allah madaukaki yake cewa waman yabtaghi ghayra al-islam dinan dukkan wanda ya so wani musulunci ba musulun ba wanda ya so wani addini ba addinin musulunci ba falan yuqbala min to har abada ba za a karba mishi ba Allah ba zai karba ba wa huwa fil akhirati min al khasirin shi kuma na daga tababbu a ranar lahira sai abu na karshe na goma al iradu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'mal bih kauda kai game da addinin Allah madaukaki za ka samu musulmi ya kau da kai iya kirarin shi musulmi ne amma bayya neman ilimin addini kuma bayya aiki da shi kawai daga baki shine mutane turawa suke cewa musulman moderi wanda kawai non practical wanda shi ba addini ba ya yarda shi musulmi ne amma ba ruwan shi ya karanci addinin musulunci barantana ya gane ba ruwan shi ya aiki da shi wannan ma nau'i ne na kafirci dalilin mi ne faɗa Allah maɗaukaki na cewa wa man azlamu mimman dhukira bi ayati mimman dhukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun Allah maɗaukaki ya ce wane ne wanda ya yi zalimci game da wanda ya idan aka tunatar da shi da ayoyin Ubangijin shi sai ya kau da kai ya yi watsi da ita, bai ya so ya ji barantana ma ya yi aiki da ita, inna minal mujrimina muntaqimun mu masu intiƙami ne masu mai da murtani ne ga wanda suka tsallaka suka huce wannan iyaka ta addini ko kuma dokokin Allah maɗaukaki. ina ga iya da kyau mu tsaya kan wannan babi sai dai kuma dukkan wannan abin da aka ambata akwai dole mutum sai ya san ya aikata da ilimi ba da jahilci ba idan wannan abu ya auku game da jahilci ne to wannan jahilcin shi zai kasance uzuri iya da uzuri kuma abin da yake wajibi a kan shi ya yi ƙoƙari ya karanci addinin musulunci ya san abin da addini ne kuma ya san abin da kafirci ne domin kai ya afka a cikin shi abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk